Mai saurare barkanmu da wannan lokaci ta cikin shirin Najeriya a yau tare da ni Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust. An tashi da dambarwa a cikin jam'iyyar APC wadda kuma ta tada kura aka yi ta kai ruwa rana bayan da wasu suka ce dakatarwa ta tabbata kan shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Malam Abdullahi Umar Ganduje. Lamari ya gama yawo sai ga wasu kwatsam da ƙaryata waɗancan kalami kuma har da sanya hannu a karo na biyu. mutanen dai sun yi ikirarin sun fito daga mazaɓa guda da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa sai dai kuma daga bisani jam'iyyar apc ta kano ta yi watsi da haka kuma ta ce an dakatar da shugabannin mazaɓar a wannan bayani to amma ya aka samu wannan tufka da warwara kuma abin tambayar wake da hurumin dakatar da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa shirin najeriya a yau na ɗauke da ƙarin bayani. bayanin yadda wannan turka-turka ta faro dai ta fito ne daga bakin wani da ya bayyana kansa da mai ba da shawara a fannin shari'a na jam'iyyar apc a mazaɓar ganduje amma bari mu fara da jin ƙarin bayani ta bakin wakilinmu musa ibrahim gigini a safiyar litinin sha biyar ga watan afrilu ne wato siyasar jihar kano ta waye gari da wani abu wanda a iya cewa kusan ya matsa hazo a inda wato jam'iyyar apc ta karamar hukumar dawakin tofa wato a ward na ganduje ta yi taron 'yan jarida a jihar kano inda ta sanar da dakatar da tsohon gwamnan jihar kano wato dr abdullahi umar ganduje kuma shugaban jam'iyyar apc ta kasa a yanzu daga jam'iyyar apc a idan za a iya tunawa gwamnatin jihar kano ta shigar da karar abdullahi umar ganduje wato tsohon gwamnan jihar kano tare da hafsat umar ganduje wato mai ɗakinsa da kuma abubakar bawuro da umar abdullahi umar da kuma jibrila muhammad da kuma wani kamfani wato lamash property limited sai safari textile limited a lesage general enterprises ga dai yadda wato tattaunawa ta kasance am halar gwanjo mazaɓar ganduje local government dakin tofa legal advisor na mazaɓar ganduje a jam'iyyar apc to abin da ya zafi sakamakon zarge-zargen da ake masa na cin hanci da rashawa shi ne sa muke ganin mu dakatar da shi din ne sai abin da hali zarge-zarge na cin hanci da rashawa da aka same shi da shi jimla muka yi na su wanda suke rike da mayamai na jam'iyyar apc bangaren lokal gama din namu lokal mazaɓin mu da lokal gama din mu gaba mun tabbatar da cewa ana mana bayani akan an mana bayani akan kuma tabbatar da cewa hakan ne sai abin da kotu ta yanke idan Allah ya sa ya wanke kansa alhamdulillah mu ne masa fatan alheri idan aka gama banki sai Allah ya sa ya wanke kansa ya samu nasara cikin al'amarinsa mu ne masa fatan alheri eto me mu da shi ta kama sai mu iya da shi din to shin su wane ne mutanen da suka fidda wannan sanarwa idan jam'iyyar ta ce bata san su ba za mu ji yadda aka yi hakan amma kafin nan ga jawabin waɗanda suka bayyana a ofishin jam'iyyar APC na jihar da cewa su ne sahihan shugabannin jam'iyyar mazaɓar ganduje tare da karyata waccan sanarwa.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasan ga lazim, kasan ga lazim. Alhamdulillah, na gode Allah da ya kawo mu wannan rana da ƴan uwa da shugabannin mu gabaki ɗaya. Sunana Haladu Garba, Ligar Adibeza na mazaɓar ganduje. Haladu Gwanjo, Jomomi, mazaɓar ganduje. Bisa da ɗan saɓanin da aka samu na 'yan guje-gujen siyasa wanda ba su san abin da suke ba a siyasa ba Allah a gabansu an yi min kazabi Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ba mai girma shugaban jama'iyya na ƙasa ba Dr. Abdullahi Umar Ganduje mu ƙananan sawun takalminsa haka ɓata mu haka ɓata mana zira'a Allah ya isa Allah ya isa bayan kada ke bane mu a siyasa ba mun zo don mu ci bane ba mu tafi ba mu ba wani ba ba ma haka manyan mu suka koya mana ba mai girma Abdullahi Ganduje ya yi mana komai an ce an ganni a cikin ku na zo har na yi bayani wane ne salaf faɗas ban yadda ba ban yafe ba zan ba haƙina.
Jama'a assalamu alaikum sunana Ahmed Muhammad shugaban jam'iyyar APC na mazaɓar Ganduje kamar yadda muka samu wani raɗe-raɗe na karece-karece akan wani abu na jam'iyya daga mazaɓar Ganduje to wannan daɗe ƙarya ne a matakin jam'iyyar apc ta mazaɓar ganduje mutum 27 muna tare da shugabancin jam'iyya na local government da jiha babu waɗanda babu inda jam'iyya ta girgiza muna ba da tabbacin jam'iyyar apc mazaɓa da local government muna tare da mai girma shugaban jam'iyya na ƙasa sau da ƙafa musamman saboda irin gudunmuwar da yake bayarwa a ƙarƙashin jam'iyyar apc mazaɓa da local government da ma jihar kano gabaki ɗaya sakamakon jin wayannan abubuwa mun hanzarto da gudu mun zo wajen shugabannin jam'iyya na local government haka mun zo jiha akan yanayin waɗansu tsirarin ba ma 'yan jam'iyyar apc ba ne sun tattara wani rahoto suna magana akan cewar wani abubuwa daban wanda ba san da su ba da haka a yanzu a matakin jam'iyya muna shaidin karasu akan irin abubuwan da suka yi wanda ba daidai ba kuma ba 'yan jam'iyya ba ne da haka wannan abu ba za mu yarda da shi ba muna za mu ɗauki mataki daban-daban akan irin wannan abu na jam'iyya.
sunana inusu suleiman da wanau shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar dawakin tufa an waye gari wasu tsirarin mutane suka ba da sanarwar maganar sun dakatar da dr abdullahi umar ganduje shugaban jam'iyyar apc na kasa baki daya cewa daga wannan maza ba to wannan shugabanni suka zo suka yi mana bayanin ƙarya ne ba su ba su a cikin wannan abun kuma babu wanda ya esko guda daya da ya kauce a cikin su 27 suna nan suna tare da shugabanci na local gamman da na jiha da na ƙasa baki daya saboda haka sun nemi mu cewa za su ɗauki mataki na kan waɗannan wanda suka kitsa wannan abubuwan na ɓata musu suna da suka yi za su ɗauki mataki na shari'a za su kai su kotu don a bi musu haƙinsu to a madadin shugabancin jam'iyyar apc na ƙaramar hukumar dawakin tuba mu ma mun yi Allah wadai mun sake yin Allah wadai da waɗannan ɓata gari da suka fito da wannan abubuwa suka yi ƙage na ƙarya ga wannan shugabanci namu na mazaɓar ganduje saboda haka mu ma shugabanci na ƙaramar hukuma mun goyi baya ɗari bisa ɗari su je su nemi haƙi haƙinsu a game da bata suna da aka yi musu kuma mu ma ɗari bisa ɗari shugabanci na jami'ar apc na karamar hukuma muna tare da su kuma za mu jagorancin su zuwa shugabancin mu na apc na jihar kano don shugabannin mu na jihar kano su ma su higo su ba da gudunmawa na nemo haƙƙin wannan mutane da aka bata mana suna saboda haka in allah da muna kira ga ainihin dukkanin jama'a wanda suka tsinci kansu a cikin wannan bacin rai su yi haƙuri za mu bi diddigin abun kuma Allah da gaskiya za ta halanta kuma za mu bi haƙi akan wani abubuwa.
To washin su wane ne a karan farko suka ba da wancan jawabi ga ƙarin bayanin wakilinmu.
abin da ya faru shine kamar shi wato halin wanda ya fito yi magana a matsayinsa na advisor legal advisor na jam'iyya shi aka ce ba shi bane impersonation yake a wato bayan su uwar jam'iyya ta zo ta yi nata bayanin shine magana dama abin da ake ciki su sun kada ta sun ce wayancan ba su bane bayan kuma su sun zauna kan tebur an yi magana da su an ɗau bidiyo an ɗau muryoyinsu duka ga sunan sun zauna a kan tebur amma su kuma uwar jam'iyya da ta zo sai ta ce ai wa'annan ba su bane suna ne dai suka yi amfani da shi amma shi haladu gwanjo wato ganduje shi sunan suna ne na wato shi legal advisor na ita ward din uh, ganduje ward to amma ka san al'amari irin na siyasa kuma juyi na siyasa san ka an kawo wani kuma an ce ba shi bane wancan wannan shi ne na gaskiya An gaida Musa Ibrahim Giginyo. Za mu ji wake da ikon dakatar da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa nan gaba kaɗan. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin ta trustradio.com.ng da kuma tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. madalla barisa aminu abdulrashid wani lauya ne mai zaman kansa da ke bibiyar lamuran da suka shafi siyasa ya kuma yi mana ƙarin haske a dokance kan wake da hurumi na iya dakatar da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa.
a ina ganin abin da suka yi ana iya kiran shi da azarbaɓiya da kuma wuce gona da iri domin a shi ganduje a ita jam'iyyar apc ba karamin mutum bane in fact ba ma wai a jam'iyyar apc shugabancin jam'iyyar apc kadai ba a a kundin tsarin mulkin ita jam'iyyar APC ba ta ba wa 'yan shugabancin gunduma wato ward ba su dakatar da manya wanda suke rike da manya-manyan mukame na jam'iyya ba kuma idan ka dibi a cewa kafin a kai ga dakatar da mutum daga mukami irin wannan ko kuma daga membership na jam'iyya sai an bi matakai daban-daban na farko sai akwai ƙorafi a kai na biyu sai in an yi tattauna an kuma ba shi dama ya zo ya kare kanshi sa'annan a kai ga ko dakatarwa to amma wannan kawai saboda gwamnatin jihar kano tana bincike na badakala wanda binciken ba wai ya tabbata ba ne sai kawai wasu jagororin gunduma su ce sun dakatar da ɗaya daga cikin manyan mutane suke da muhimmanci a jam'iyyar kamar apc wannan wuce gona da iri ne wannan saba ma a dokokin ita jam'iyyar apc ne to za a iya cewa kamar yanzu ita matakin ƙasa tana da damar amincewa da wannan ko kuma dole tunda mazaɓa ta amince da shi sai an bi matakin jiha har a kai ga matakin ƙasa.
To a mataki na ƙasa ban ma jin za su amince da shi ba domin daga rahoton da suke fitowa daga Kano ɗin ya nuna cewa su ƙaramar hukumar Uh, dawakin tofan ma shugabancin jam'iyyar apc ya fito ya yi allah wadai da wannan uh, azarbaɓiyan da su shugabannin gunduma na apc suka yi kuma har su a matakinsu na ƙaramar hukuma ma sun dakatar da shi wannan shugabanci sa'annan kuma a matakin jiha ma sun uh, yi adoptin wannan mataki da jagorancin karamar hukuma suka ɗauka wato su ma sun amince da shi sun rattaba mashi hannu sannan in ka dubi matakin ƙasa to ai shi gandujan ma shi ne ke jagorancin jam'iyyar apc din a matakin ƙasa so da haka ban jin za su karɓi wannan wuce gona da iri da su wa'annan shugabancin gunduma ɗin suka yi ba amma to su ɓangaren matakin jiha suna da hurumin dakatar da shugabannin maza zaɓar matakin shugabanci na ƙaramar hukuma da suka dakatar da su inan shugabancin gunduma ɗin za su iya dogaro da cewa sun yi aikata laifi babba wato gross misconduct domin abin da suka yi ya kawo ma jam'iyyar cece kuce kuma ya shafa mata kashin kaza sa'annan zai iya jawo a hatsaniya da rarrabuwar kai a cikin jam'iyyar so haka za su iya dakatar da su musamman la'akari da cewa already har su a matakin jiha ma sun rattaba ma a shi wannan mataki da shugabancin ƙanamar hukumar dawakin tofa suka ɗauka sa'annan akwai kuma a laifi da za a iya nunawa ƙarara cewa a shi wannan shugabancin gunduma ɗin sun yi har ma kaga suna zargin cewa sun yi antifati to su za su iya dakatar da su a wannan mataki din.
Yanzu a iya cewa me ya rage ma APC idan har ana so wannan mataki ya tabbata na korar shi ganduje ko kuma dakatar da shi. Wani tsari kenan za a iya cewa a dokance aka shata.
Kundin tsarin mulki ya zo da matakai daban-daban na a fuskantar irin waɗannan al'amura. Na san za a kafa bincike a ga Uh, kan wannan abubuwa da suke faruwa za a kafa ƙila kwamiti don ka san a uh, harka ta najeriya duk wani abin da ya taso za a tura wa kwamiti a ce kwamiti ya dawo da rahoton shi to wannan shine mataki da nake ganin za a iya ɗauka a matakin ƙasa sa'annan uh, shi shugabancin jam'iyyar apc banjin zai samu miƙa goyon baya ga irin wannan matakin da aka ɗauka ba domin dama akwai takaddama tsakanin su jam'iyyun ko kuma in ce ɓangaren jagorancin jihar kano ɗin gabaki da kuma shi wannan matakin da irin waɗannan mutane suka ɗauka.
An gaida barista Aminu Abrashid. Da haka kuma shirin Najeriya a yau zo ƙarshe a madadin sauran abokan aiki Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.